Jumada Sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna kuma sha bakwai a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Allah ya kaddara mana zama a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation da ke Bariki GRE. A karanta littafin Kitabut Tauhid na Shekul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab. Karatun muna yi shi ne a gobe Laraba a dalilin mun rufe littafin Al'adabul Mufrad ba mu sa kuma sabo ba muka janyo karatun Laraba ya dawo talata musamman ga wanda ba samu sanarwa a karatun jiya ba. Shi karatun littafin Kitabut Tauhid mun tsaya ne a wancan babi wanda ake mana bayanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da tariya ga wajen haƙƙin tauhidi da kuma ƙoƙarin toshe kowace kafa da ƙofa da za ta kai mutane zuwa ga shirka. Mun karanta babin mun kuma karanta matsalolin da suke cikin babi. babin da zamu tashi a wuri ne malam yace babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-umma ta'budu al-asnama ko awsana babin da yazo wani yanki na wannan al'umar ta'budu wasu nusakh din ya abudu lalle wasu daga cikin wannan al'umar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a wayi gari suna bauta ma gumaka ko sai an samu abubuwan da manzon Allah ya yi hane a rike su ababen bauta, to sai an samu a cikin wannan al'umar ya faru, wannan alkawari ne na Allah, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya furta, kuma malam zai kawo ayo da dalilai. Kuma amfanin kawo su ɗin ba wai ka tabbatar zai faru ɗin ba, a'a ka yi ƙoƙari kai a karan kanka bai faru ga kai ba. Ya ce wa ƙaulihi ta'ala da farin Allah maɗaukakin sarki ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أصل آية an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya hukunci a tsakanin sahabban shi ɗaya daga ciki sai ya nuna kamar bai amince da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zaɓi cewa ya tafi ko wajen malaman Yahudawa ko kuma a koma wajen Umar dan Khattabi to barin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai manzon Allah ya furta hukunci ko Qur'ani ya furta to ko da musulmi ya maka wannan hukuncin yana daukan aljibutu yana daukan azabutu da haka yanzu kenan duk wanda a amincewar ranshi da san shi da zabin shi ya yadda a mai hukunci sabanin abin da ba shi Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ba yana faɗowa a ƙarƙashin yu'minuna bil jibti wa taghut kuma ƙarshen ayat yace wa yuriduna ayyata hakamu alam tar ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghut ƙarshen wa yuriduna ayyata hakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bihi ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت والطاغوت dukkanin abin da ba dokoki bane ba tsari bane na Allah madaukakin sarki to su kuma waɗannan da ake magana akan su fa sun samu kaso na ilimi sun samu kaso na imani yana cikin waɗanda ake musu magana sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wancan lokaci idan akan sa ayar ta sauka idan kuma akan ahlul kitabi din ne still su an ba su at-taura akwai hukunce hukuncen annabawan su amma duka sun ajiye suna so su je waɗanda ba annabawa ba dokokin annabawa a yi musu hukunci da shi to wannan abin da ya faru cikin al'ummu da suka gabata akwai yiwuwar hakan ya faru a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman idan al'amarin shari'a ne akwai wanda suke ganin shari'ar musulunci bata yi adalci ba shari'ar musulunci bata yi daidai ba shari'ar musulunci bata dace da zamani ba da sarran mutum akwai waɗannan suna faɗawa cikin aljibitu wa tsagut ina ji zamu tada babi a gaba mai wannan littafin ya ambata mana manya manyan dagutai a duniya guda biyar ne ɗaya daga cikin su man hakama bi ghairi ma anzalallah duk wanda ya zaɓi ya hukunci da abin da ba shi Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba, Allah ya tsare mu. Wa ƙaulihi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki, Kul hal unabbi'ukum bi sharri min zalika masubatan inda Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت Allah a cikin suratul ma'ida kenan ko yana cewa kul ka ce musu hal unabbiukum in ba ku labari bi sharrin min zalik da mafiya sharrin waɗannan kungiyoyi kafin su Allah tambaya yi yake cewa kul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna kuma abota littafi akwai wani laifi da kuke tuhumarsa a kanmu illa an amanna billahi in ba dan mun yi imani da Allah madaukakin sarki ba wama unzila ilaina da abin da Allah ya saukar mana wama unzila min qablu da abin da Allah ya saukar wa annabawa kafin mu wa anna aktsarakum fasiqun kuma da yawa cikin ku fasikai ne To Allah sai lissafo laifin ahalul kitabi suna fada da muminai suna kyamar muminai. Me laifin masu imani? Imaninsu da Allah, imaninsu da littattafan da aka saukar musu, littattafai kafin littattafan annabawansu sai kuma cewa su ɗin fasikai ne. Sai Allah ya ce, To, duk da wannan laifin nasu, hal unabbi'ukum bi sharri min zalik in ma gaya muku suwaye kuma laifinsu da matsayinsu ya fi muni akan waɗannan. ashe kenan akwai za a samu mutane da suke fada da imani masu imani suke fada da littattafan Allah suke fada da abin da Allah ya saukarwa manzanni amma duk da haka akwai wanda suka fi su girman laifi sai yace hal unabbiukum bi sharri min zalika masubatan inda Allah makomar su tafi muni tafi sharri akan waɗannan fasikan suwaye sai yace balla Allah duk wanda yayi laifin da ya jawo Allah madaukakin sarki itsi ne mashi albarka har a littafin nan mala ya kawo mana wasu hadisai ko la'ana Allahu man la'ana walidai la'ana Allahu man awa muhdisan la'ana Allahu man ghayyara manar haudi to daga cikin waɗanda suka fi fasikai sharrin makoma sharrin sakamako a wajen ubangiji shine duk wanda yayi laifin da zai jawo masa tsinuwa a wajen Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi Allah yi fushi da shi abin da yake jawo mutum Allah ya fishi da shi shine ya san gaskiya ya ki yin aiki da gaskiya a cikin irin masu laifin Allah ya ce wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir a cikin su ne Allah ya mai da wasu suka zamanto birai waɗan kuma suka zamanto alhanzir wannan ya zaɓa a zamanin annabi Musa alaihi salam ko cikin Yahudawa Allah madaukakin sarki ya haramta musu su a ranar Asabar kuma suka yi su din a ranar Asabar din Allah maɗaukakin sarki ya shafe su waɗansu suka koma bulurruka waɗansu suka koma aladu bayan kwana uku kuma Allah maɗaukakin sarki ya shafe tasirinsu yace to daga cikin su Allah mai da wasu su zamanto aladu da alhanzir waɗannan su ne mafiya sharri akan fasikai wa abada faguta kuma suka bauta ma dagutu sai ce ulaika sharrun makana waɗannan su ne masu sharrin matsayi mafi munin matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki muhallin shahidin a gurin shine wa abada tagut ay wa ya'buduna tagut duk mutanen da suke bautar tagut to sharrin zunubin su yafi sharrin mutanen da suke fasikai ne yafi sharrin mutanen da suke fada da masu imani yafi sharrin mutanen da suke musu abinda Allah madaukakin sarki ya sauka wa abada tagut wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida malai kawo mana aya da ta faru akan mutanen ashabul kahfi ko lokacin da aka zo aka tabbatar da cewa waɗannan su ne mutanen da aka bada labarin bacewar su babu tasirin su babu samun su suka zauna a cikin kogo shekara 300 har da dauriya walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a wallahu a'lamu bima labisu har dai ta bada labari wannan sun ce guda kaza ne kalbuhum wa sadisuhum ka wa yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil karshe lokacin da aka tabbatar da waɗannan mutanen aka tabbatar da mu'jizar su aka tabbatar mutanen arziki ce har ma garin waɗanda suke bautar gumaka waɗanda suke so a kama su labarinsu ya ƙare tarihinsu ya ƙare an yi mutanen arziki su ne da garin aka biyo a ga inda suke su kuma da suka shiga cikin kogo suka yi mitin to ya za a yi in muka fito za mu zama celebrities mutane za su riƙa kambama mu suna ɗaukan mu mutanen arziki ne shekara ɗari uku Allah ya dawo da mu kuma dama mun fita ne saboda tsaron addini mun dawo gari ya ci gaba da addini to za a ɗauke mu a waɗansu mutane na musamman da suka ce to don kan mu samu fitina a cikin addinin mu mu yi addu'a Allah ya ɗauke rayuwar mu da aka so duka abin da tarihi ya tabbatar shi ne ba Qur'ani ba Qur'ani dai kawai ya bada labarin kawai qala allazina ghalabu ala amrihim la nattakhidanna alaihim masjida kawai dai sun yi addu'a to Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsu in sun koma gida ma ba daɗin rayuwa gidajen tun dadewa da ƴaƴa da jikoki da ƴaƴan jikoki sun gaji gidajen an canja fasali kuma kai ka zo gari kai yanzu kana tunanin ka bar garin kana ɗan shekara goma sha bakwai to amma a garin kuma duk wanda za a samu a garin ka ba shi shekara ɗari uku wace irin rayuwa za a yi wani irin zamani za a yi kawai suka ga a ce basa na fi musu alkhairi da haka suka yi addu'a Allah ya ɗauke rayuwarsu gabaki ɗayansu shiru shiru shiru za su fito ba su fito ba shiru shiru za su fito ba su fito ba da haka mutanen gari suka ce to tunda waɗannan mutanen mun yarda mutanen arziki ne Allah ya ba su kariya ya tsare su tsawon shekara ɗari uku ba a gane inda suke ba ba a cutar da su inda suke ba gangan jikinsu bai lalace ba ga karar da shi ma lafiya kalau lalle mutanen arziki ne sai suka ce to mu zo mu yi masallaci a nan gurin wannan masallacin idan mun yi zai ke tana mana tarihin waɗannan mutanen shine abin da muka wuce a baya ko wannan mutumin arziki ya mutu ka yi masallaci a gurin to in ba ka yi wasa ba wannan masallacin zai zamanto maka mutum mutumi ko zamanto maka gunki to malam zai kai anan qala allazina ghalabu ala amrihim la tattakhidanna alaihim masjida za mu mai da gurin da suke ya zamanto masallaci to daga nan ne ma Allah ya ci gaba da bada tarihin su sai yaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib to wannan cewa a mai da gurin da suke ya zamanto masallaci daga cikin alamomin ‘yan bidi'a kenan a cikin addini. Duk wanda ya wani abu na arziki aka gan shi da wani tasiri, to a ɗauki wani abu nasa a kambama a kururuta shi, to da ƙarshe za a iya koma bautar mutane, ko a koma bautar abubuwan da Allah bai saukar da hujja a kansu ba. Wannan zai iya zamantowa takalmi, zai iya zamantowa riga, zai iya zamantowa ɗaki, zai iya zamantowa buzu, ya zamanto carbi, ya zamanto sanda, duk za a iya samun wannan. Wani idan ya mutu aka raba ya rike sandar ya ce shi kar a bashi komai a gado a bashi sandar. ya ba shi sandar duk inda zai ce wannan ita ce sandar shehuwa ne ai duk abin da aka nema in dai an taba shi da wannan sandar to ya kare albarka in barayi ne suke tsallaka gida sai zo ya wuce bugusun a dan zazzagaye sanda da waye to sannu a hankali in ba a yi wasa ba to wannan sandar sai ta koma abin bauta yasa duk wani abu da yake da alaka da salihan bayi in san samu ne a bayar da so a lalata su kar a bari su wanzu a cikin al'umma kuma duk wanda ya dauka to ji tsoron Allah kar ka je kana tutuwa wani aika sandar malam wane ce wane ya gada a gurin sa wane ya gada to yanzu ka fara tare mata wata hanya za ta iya zama fitina in buzun wani malami ne kana ce ai wannan buzun shine malam wane ya zauna a kansa ya rubuta Qur'ani guda 60 sai a zama to wani abu ne na musamman shi wannan buzu din idan ba ai wasa ba sai zama to hadari abin da ake nufi dai abin da ya shafi bauta da ibada da kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kar ka ɗauka ka mai da shi idan ba Allah maɗaukakin sarki ba ne ya mai da shi dama dai malam ya kawo akan cewa lalle sashin wannan al'ummar sai ya yi bautar tsagutu duka waɗannan ayoyin da malam ya kawo sai su zaku ne a cikin banu isra'ila tunda har ashabul kahfi suna cikin banu isra'ila to menene dalilin kawo su sai ya kawo maka hadisi ana bi sa'idin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Sa'id Allah madaukakin sarki yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum lalle sai kun bi tsarin waɗanda suke kafin yadda yahudawa suka bauta wa gumaka to kuma sai kun bauta wa gumaka duk abin da yahudawa suka yi sai kun yi To tunda Qur'ani ya tabbatar da sun bauta wa gumaka kenan a wannan al'umma sai an samu masu rikon kaburbura da masallatai ko jini akan kaburburan mutane a matsayin guraren sallah. Sai ka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal quzza bil quzza irin awan kan mashi da kan mashi idan ka samu wanda yake kira maka kwari da baka to kibiyar da ake harba za ka auna kusan dukkan su iri ɗaya ne an daidaita su an yanka ko kan mashi da mashi zaka tada in ka samu makeri to idan zai guda 20 zaka tada kusan dukkan su daya to yadda ake daidaita su daidai da daidai abinda suka yi kuma za ku yi manzo Allah ce saboda makauniyar biyayya hatta law dakhalu juhura dabbin la dakhaltum ta yadda idan da za su cusa kansu a ramin damu kuma da haifun cusa malamai suka ce wanda shine ƙarshen misali a lokacin halaka shi idan ka biyo damu in ya danna kansa a cikin rami ya shiga akwai inda zai fito babu ta inda zai fito iyaka dai kawai ya shiga zai juyo da kanshi to amma duk abin da ya zo tare kofar ramin to ya kama shi to wannan yana nuna cewa ko da yahudawa sun afkawa halaka suna kani to kuma sai kun zo kun afkawa wannan halakar kuna gani babu wani abu da bai hude yake wanda ba a yi babu wani abu da kirista yake wanda ba a yi a tsarin addini an kwaikwaye su a tsarin rayuwa an kwaikwaye su a tsarin mu'amala an aurace an an an kwaikwaye su a tsarin cinikayya an aure an kwaikwaye su hatta law dakharu juhra dabbin la dakhaltum sahabbai suke mamaki yanzu ya za a yi a ce duk fada da tashin hankali da sabanin ra'ayi da muke da akwai da Yahuda da Nasarawa a ce za mu bi hanyar su sai suka ce ya Rasulullahi al-Yahudu wan Nasara kana nufin Yahudawa da Nasara kalu faman ko kada faman sai ta in bai hudar da saraba za ko kai kwaya su nake nufi wannan yake nuna maka duk wani laifi da kaji an tuhumi banu isra'ila cikin alqur'ani yi kokari ka gano menene sababin wannan laifin menene dalilin shi ka kaurace mashi in ba haka ba watan wata rana zaka ga ka tsundum a cikin wannan laifin yace akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi din wali muslimin ko imam muslim ya rawato hadisi an saubana daga hanyar sauban radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi ne inna Allah zawali al-ardh yace Allah madaukakin sarki ya tattaro mun duniya baki ɗayanta zawa ya tattamo nan ya kamo nan ya matse min ita a guri ɗaya fara'aitu masharikaha wa magharibaha da aka matse min ita duk inda al'ummata take tun daga mahudar rana har mafadar rana sai da naga wannan mulki sai da naga al'ummata haka Allah madaukakin sarki tattare min ita ina ji wancan satin ne nayi magana ko duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya faɗa wanda kwakwalwarka za ta kasa baka imagination ya zai faru Allah yana saukaka abin ya faru a duniya haka ne ya ake matse duniya yanzu internet banda internet fa na zirga zirga banda abun hawa banda zirga zirga banda internet na menene globe na wani abun na geography ko yar duniya da ake ajiyewa ko yar wannan duniyar da ake ajiye a wani hidimostoci da faransifan a shi ne kyakkyawan misalin yadda Allah ya watsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya kai yanzu kana zo da ya ga ka gahidar duniya ce sukutun an dora ta akan dan wani mazauni an ajiye ta kuma duk yadda duniya take haka aka tsara maka ita har da wannan layi na longitude da latitude dukansu akwai an tsantsarga su tsakanin nan da nan awa ɗaya tsakanin nan da nan awa ɗaya tsakanin nan da nan kaza ce tsakanin nan da nan space ne na kaza ga inda equator ya raba ko ga inda ruwa yake ga inda kogi yake to kai yanzu a zamanin ka na yanzu dan adam ya iya matse maka duniya ya aji kuma ka samu wanda ya iya fasa al'amarin map in zai maka bayanin duniya ana wannan zaunan akan wannan kwallon na gaba shi duka ya maka bayani kuma ya ka fahimta to idan dan adam ya iya yin wannan min babul aula Allah ya mamdauke sarki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa nace duk wani abu da kaji an faɗa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannu a hankali ko an tabbatar da shi a baya ko yanzu ko a nan gaba sai Allah ya tabbatar da shi wata kil gaskatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi manzon Allah ya ce Allah ya tattare mun duniya a guri ɗaya to tunda tana haɗe sai ce fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga gabas naga yamma wa inna ummati wa inna mulka ummati wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha yace kuma na rantse mulkin al'ummata sai ya kai duk inda Allah madaukakin sarki ya tattaro min na gani da aka tattaro masa duniya ba ko ina da ko ina gani ba amma da ya ga tun daga mahudar rana har mafaɗar rana to tun daga mahudar rana har mafaɗar rana ce ya rantse da Allah mulkin al'ummarsa sai ya je mahudar rana da mafaɗar rana kudu da arewa nan ne ba a gama tattarewa maza Allah bai gama tsokacin su ba wata kila yanzu tun da duniya ce a tsaye wata kila haka aka masa aka yi su kurolin kasa ko so ta tana tahowa tana tahowa ya ganta ga baki ɗaya abin da zai juya haka to shine ba a gama tattarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce tafiyar musulunci a gabaci da yammacin duniya ta fi karfi akan tafiyar musulunci arewa da kudancin duniya wa inna mulkaha sayabluqa wa inna ummati sayabluqu mulkuha ma zuwa minha wa utitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad yace a wannan zaman da manzon Allah ya tattare mun duniya da Allah ya tattare mun duniya ce kuma a ciki na yi mafalkin an bani wasu taskoki guda biyu. Ɗaya tarkas tana amfani da jajayen sulalluka, ɗaya taskar tana amfani da fararen sulalluka. Sai aka ce yana nufin mulkin Farisa da mulkin Rom. Rumawa suna amfani da silan zinari, Farisawa suna amfani da silan azurfa. To yana cewa akwai lokacin da al'ummata za ta karya mulkin turawa akwai kuma lokacin da za ta karya mulkin farisawa shine wa utitul kanzaini al abyada wal ahmara ko al ahmara wal abyada da ja da fara kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin Umar aka ci farisa da yaki aka ci turawa da yaki a fada su taro wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma a cikin mafalkin manzon Allah ya ga abubuwa da yawa waɗannan abubuwan bushara ya fara da su akwai abubuwan tashin hankali da ya gani a cikin mafarkin sai ya ce kuma na roƙi ubangiji na Allah karka hallaka al'ummata da annoba da fari wanda zai game su gaba ɗaya ce duk duniya inda musulmi suke a shekara ana fari ana ambaliyar ruwa babu abinci Allah ya ce karka wa al'ummata wannan manzon Allah ya gani za a yi annoba da fari da ambaliyar ruwa yadda ake ta yanzu akwai ambaliyar ruwa akwai fari akwai karancin abinci akwai karancin ruwa duk manzon Allah ya gani to sai roki manzon Allah sai roki Allah madaukakin sarki Allah a sassauta idan ana yi a nan gurin a daga wannan kafa in ana yi a nan a daga wannan kafa yan nan sai su taimaka wa yan nan yan nan sai su saida wa yan nan gurin ita na roki Allah kar ya halaka mu da annoba wa Allah yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim na kuma roƙi Allah kar ya ɗora maƙiyinsu wanda ba ɗan cikinsu a kansu ba, fa ya sabi habaizatahu ya halasta gidajensu, ma'ana zo har farfajiyar garinsu ya ci su da yaƙi kuma arne ne ba ɗan cikinsu ba, ita na roƙi Allah kar haka ta faru. Ma'ana duk yadda zamani zai juya kada arna a matsayinsu na arna, su wa mutane kakat su kare su, Allah kar ka ba da wannan damar. wa inna rabbi qala yace to da na gama waɗannan addu'o'i sai Allah ubangiji yace da ni ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu ni kan in nazartar da al'amari nace zai faru to fa sai ya faru addu'a sai ta kasa sauci amma in dai Allah ya rubuta yace wannan tabbas sai ya faru in me za a yi to sai ya faru inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'ataituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi amma yace na ma alkawari na baka al'umarka bazan taba hallaka su da annoba da fari a lokaci guda ɗaya ba duk yadda lamani zai lalace duk yadda mutane za su yi barna su sabo Allah kawai Allah ya kawo yunwa ta kasashen musulmi a ce ana yunwa ko ana fari ko ambaliyar ruwa ta ci su yace Allah ya ce ba za ta musu haka ba sai dai a shafa nan wata shekara a shafa nan a shafa nan wata shekara a shafa nan wani lokacin kuma duka ma a ɗauke musu ba wanda za a taɓa amma dai a yi kuɗin gora duk inda ka je ƙasashen musulmi ana cikin tashin hankali da masifa da ambaliya da yunwa da gobara da ce ba za a yi ba cikin Allah uhlikahum bi sanatin bi amma wa alla usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum yace kuma nayi alkawari ba zan dora maki ba wanda ba dan cikin su a kansu ba ya shigo har gidajen su ya halasta gidajen su yace ba zan musu wannan ba ko ya halasta ganuwar su baiba ita ce abin da ake bawa kariya ta gari da shi to in mutane in suka sa ganuwa suna nufin abin da ke bayan gari ba su da tashin hankali da shi amma abin da ke cikin ganuwa to shine tashin hankalinsu shine kulansu to ba zan ba baki ya shigo har cikin ganuwar musulmi ya wulhakanta su idan ba dan cikin su bane ba wala wujtama'a alaihim man bi aqbariha ko da dukkanin kasashen duniya dukkanin al'umman da suke sasanin duniya inda za su haɗu kakaf akan su mutsa wasu musulmi a ce ko musulmin dukansu bai wuce cikin wannan masallacin ba to ko da duniya ta haɗu ba za a ba su dama ba su tsalla masallacin nan su shigo su yi fata-fata da kowa ya ce wallahi ba zan yi haka ba wannan alkawari ne na ubangiji komai kankantar al'ummar musulmi da za su rage a duniya sun fi ƙarfin arna su yi wasan kura da su hatta ya kuna ba'dhum yuhliku ba'dha wa yasbiya ba'dhum ba'dha yace sai dai ya zamanto sashen su shine zai rika hallaka sashen su sashensu shi ne zai rika bautar da sashensu amma arna ba za su iya bai shi yasa to za ka tadda duk bala'in ƙasashen musulmi to da ɗan gari ake cin garinsu in babu hannun musulmi a ciki to ba a isa awa musulmi ba to amma da arna suka san haka kuma suka yadda al'awarin manzon Allah gaskiya ne idan za su ci ku da yaƙi sai sun haɗa da ku haka ne ko ba haka bane duk wani bala'i da ake so a shigo da shi zai wahala ka gaba ta hannun musulmi ya shigo ba da su ake amfani da lokacin janison ne aka ce za a sa dokar hannu akan samuwa zai wahala a ruwan sanyi ta samu amma yanzu kaga musulmi yake mulki musulmi yake masa mataimaki musulmi ne shugaban tafiya ko musulmi ne sa hannu akan takarda gwamnan kebi tsoho ko abubakar ba gudu shi ya sa hannu akan takarda sun san abin da ke ciki ko ba san abin da ke ciki ba to watakin magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kaga an rotsa musulmi to akwai hadin ƴan uwansu musulmi a ciki da musulmi ne za a iya halaka musulmi da musulmi ne za a iya bautar da musulmi amma inda duk musulmi za su koma gefe ɗaya su ja layi su tsare ga abin da suke so ba isa a musu wannan cin kashin ba hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha wa yasbiya ba'dhum ba'dha sai ce wa rawahul burkani fi sahihi imam al-burkani ya rawaito wannan hadisin shi ma a cikin ingantaccen littafin shi ɗaya daga cikin mutanen malaman da suka yi alƙawarin rubuta hadisi ingantattu a duniya kamar yadda bukhari yayi kamar yadda muslim yayi kamar yadda ibnu hibban yayi kamar yadda ibnu khuzaima yayi haka imam al-burkani shi ma yayi alƙawari zai tara hadisan ingantattu a duniya to shi ma ya rawaito wannan hadisin kamar yadda yake a bukhari wa muslim sai ce wa zada a cikin riwayarsa shi kuma ya ƙara innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillina abinda nake ji tsoro a cikin al'ummata shugabanni waɗanda suke masu batarwa wannan shugabannin kungiyoyi na addini shugabannin kungiyoyi na siyasa shugabannin kungiyoyi na kungiyar kawai fafutuka da yawansu zaka tadda mabarnata ne ba masu saiti na addini yace to abin da nake ji wa al'umma ta tsoro a ƙarshen zamani shugabannin kungiyoyi wani har kungiyar ma'aikata ta higo ciki idan ana so a bada loan a karya ma'aikata to da shi kungiyoyi ake amfani idan ana so a takura al'umma da shugabanni ake amfani idan ana so a kawo wata siyasa ta mamaye al'umma still shugabanni ake amfani to shugabanni marasa tsoron Allah masu batarwa waɗannan su ne nake ji ma al'umma ta tsoron su a ƙarshen alkiyama kuma abin da muke cikin sa ne kata kata galibi yadda talakawa suke ba haka shugabannin su suke ba ka fara tun daga mazabar ku wata kalin ka zo ka duba kan akwatin ku ga waɗanda suke cewa a yi akan akwatin inda son samu ne ba su ya kamata ba su ce ana don ka ɗaga daga akwatu sai kansila ko ko mazaɓa ko? To, shugabannin mazaɓar? Mana. Dara za ta ci gida ko? Na, ba duka ba ko? To, shugabannin mazaɓar sai ka tadda wasu mazaɓin. ba dole bane ya zamanto su ne suka fi cancanta su jagoranci al'umma haka in katar da kawunsiloli haka in katar da ciyamomi haka in katar da gwamnoni haka in katar da shugabannin kasashe haka shugabannin kasashen Afirka ko kasashen ECOWAS ko majalisar ɗinkin duniya ko majalisar tsaro ta duniya sai ka tada waɗanda ya kamata su yi shugabancin ba su suke shugabancin ba saboda waɗanda za su goyi bayan barna su ga barna su yi shiru su ake da bukata in ka je ma'aikata a local gama ga wanda ya cancanta ya zama HOD a hekaru da garan level na aiki da gogewa ta aiki da sanin aiki amma saboda za a yi barna da hiba sai a ajiye a gefe sai a ɗauko wanda yake ƙasa da shi da level biyu sai a ɗauko shi a ɗora shi saboda me waɗannan su ne za su goyi bayan barna wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillina waɗanda nake ji ma tsoro a bayana shugabanni masu batarwa to waɗansu ga iya a cewa barna ce za su yi wata kuma kai tsaye batarwa za su yi galibi idan ka kalli shugabanni na ƙungiyoyin addini wallahi galibi su sun san ba akan gaskiya suke ba kawai su saka talakawansu ne su waye gari ba su da komai wannan shine ba za su iya yi ba amma yawanci waɗanda suke rike da ɗariƙo sun san wallahi ba akan gaskiya suke ba kuma ba daidai suke ga al'ummarsu ba duk wanda zai ja ka ya haɗa ka da wani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane wallahi ya sa akwai nau'i na barna a tare da shi wanda zai ce ma kawai ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ba tare da ka kalli girman sa ba din shi din ba lalle ba ka masa biyayya wannan kawai ne ba wanda Allah ya turo awa biyayya a duniya kuma biyayya ta amfana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wata kungiya da ta kama ita hada ka da wani kafin aje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kama kadiriya duk yadda za a je a dawo kai ka washe hunan zamanin ka biyayya kuma kai ka hada da Abdul Qadir in ka samu tijaniya kai ka wa nagarin da waɗanda kuke tare a unguwarku kai ka musu hidima sannan a tafi da su Ibrahim Iyasi sannan a tafi da su Shehu Tijjani waɗannan duk ka bi su sai ka musu biyayya kafin a je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in shi an ci zaka yi sai an barka da su Hassan su Husaini sauran ahadul baiti sai Fatima kafin a je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma shugabannin koda sun fahimci ba akan gaskiya suke ba ba za su tsaya ba na ta ƴan uwa mai wasan gari kuma na ta faɗa a nan gurin Professor Mansur Isa Yalwa ya faɗi wata magana ya ce ɗaya daga cikin malamansu na jami'a islamiyya sun yi tattaunawa da wani babban mutum a Najeriya. Yake ce mashi ina tambayar ka tsakaninka da Allah, ka duba za ka koma zuwa ga Allah, wannan abin da kake ka, ka san gaskiya ne? Ya ce wallahi ya san ba gaskiya ba ne. Ya ce ba ka jin tsoron haɗuwarka da Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahi abin da yake tada masa hankali. me yasa ba za ka tuba ba yace ko ya tuba ya san Allah madaukakin sarki ba zai karba ba sai me yasa yace saboda ya sa sharadin tuba illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Allah yace ko da ka tuba sai ka gyara kuma sai ka yi bayani to shi ya dawo ya sa mutane a gaba ya ce wannan abin da muka yi shekara talatin da arba'in muna kiran ku aka babanka ya mutu kakanka ya mutu yayinka da ƙannanka da matanka suka mutu ba gaskiya bane ko mun san ba gaskiya bane shine magana ayi wa bayyan lokacin da nake jan ku aka nake tsayawa da kafafuna muke fafutuka wallahi na san ba gaskiya bace a haka babanka ya mutu kuma na san Allah ko na shine ayi magana wata tabu ai ba rufa rufa za a yi ba wannan abin mun gane ba gaskiya ba da mutum zuwa ga Allah a'a illal ladina tabu wa aslahu wa bayyan he kai tuba na gari he ka dawo ahlus sunna kuma he kai bayani duk abin da na ja ku a kabar na ne ba daidai bane kuma wallahi ina sani amma ni na tuba ina fatan Allah ya yafe mu kuma ina kiran ku ku tuba iyayenmu da suka mutu da kakannu da wannan mu kar ya hana mu tuba mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sun jahohinka za su kashe ka su kashe ka sun jahohinka za su ba kashe su kashe ka yace wannan shine wallahi ba zai iya ba illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu yadda professor ya bada labari yana fada yana kuka yace kuma shi da iyaka sanin sa bai faɗi sunan shi ba yace wallahi bai san lokacin da ya tuba din ba kuma bai san lokacin da ya bayyana ba har ya mutu to kaga kenan wa inna ma akhafu ala ummati al a'immatal mudillina yanzu zaka tattauna da yawa wallahi daga cikin manya manyan yan shi'a sun san shi an ci ba gaskiya bane ba na nufin masu zafin ra'ayi da suke ƙasa da ba su san menene shi an ci ba wallahi su wannan ina musu kyakkyawan zaton iyaka tunanin musu ita ce gaskiya shine iyaka adalcin da zaka musu abin da suka ɗauka gaskiya an ce jikoki da ‘ya'yan manzon Allah, an zalunci jikoki da ‘ya'yan manzon Allah, a zuciyarsa yana ji ya kamata a wa manzon Allah kara, ya kamata a tausaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ya kai shi anti, da yawa wallahi abin da ya kai su kenan. Kai yanzu ma fa ba ko yanzu kai ne aka ce a unguwarku wani mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya da jikoki, an kwace gidajensu, an kwace gonakansu, suna kwana da yunwa. Dan Allah kake ji a ranka. za ka ji akwai damu akwai jin karsahi akwai ɓacin rai to ya kuma za a ce jikokin manzon Allah ba za ka ji haka ba wallahi da yawa wanda suke shi an ce haka suke ba su san cewa ba akwai bautar Husainu a ciki akwai kiran Husaini akwai ɗaukan haƙoƙin Allah a bawa Husaini akwai shirka a ciki wallahi da yawa ba sani ba in ma kana bayanin shirkar bai ma san shirkar ba saboda malaman su ba su musu bayani ba kuma iya kololuwar malaman su wallahi ko sallah ba su iya ba fa na san kuna gani ita wannan media duk ta bude komai ana gani wallahi in aka dauko sallar manya manyan malaman su na duniya wallahi ba su iya ta ba ba su iya karatun qur'ani ba ka je iran ka je ka zabi duk unguwar da ka zaba a iran wallahi zai wahala ka samu mutum goma da za ku yi izu goma na alqur'ani da su a kowace unguwa ce ba ya ka zaɓi wata unguwa guda ɗaya ba so wanda suke kusa da abin sun san tashin hankali ne ka je ka ga da ake live program da su ko su yi mudakala ko kuma in suna so su iyo mudakala za ga in program za su yi za su ce da lamba kaza da lamba kaza da lamba kaza a control room kar a bari ta shigo sai dai a yi aran layi a shigo kuma sun san shi ne sun katse shi saboda ba su iya tattauna matsalar ba sun san ba gaskiya ba ce to waɗannan al'ummun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugabanni ne masu batarwa yake ji musu tsoro har yanzu daga cikin abin da yake ban mamaki akwai wata kungiya da aka yi ta a Lebanon Lebanon. Ita ƙungiyar saboda ƙarfinta tana iya fidda wakili guda ɗaya, wanda yake wakiltar su Walid Jambulat, na sha faɗa shi. Hirarsa na gani layi a jazira. Shugaban ƙungiya ne fata musulmi, kakansa shi ya shugabanci ƙungiyar, babansa ya kan ya shugabanci ƙungiyar, ni ma zama kalifa, yadda dai ake mu a nan gurin. Kakanka ya yi, babanka ya kai ma ya zace maka kalifa ne, ta shi ma ya zama kalifa. live program da zira take tambaye sa kai musulmi ne sai ce musu bi tabi'a a bisa ɗabi'ar yadda tsarin gidansa yake hi musulmi ne amma wani abu da zai nuna hi musulmi ne wala bai san shi ba shine abin da yake nufi bi tabi'a in ka kalli dama da ka san irin dan iskan chale chale haka da wani gashi fuskar asuke in za a yi wani abu na karatsi a majalisa to ne wali jambulas ko yanzu in ka nemi youtube ka dan yi sacin za ka gani abin da za ka gani akan wali jambura kuma shugaban kungiya ce abin da yake faruwa a Syria waɗannan gidan da hai a wannan satin aka rushe su gidan su Bashar al-Assad shugabannin kungiya ne ta wata dariƙa ta Shi'a da ake kiran su Alawiyun dukan su 3% ne na Syria amma sama da shekara 50 da wani abu haka suka azabtar da mutanen Syria kim suka rike ta saboda kawai a bawa Isra'ila tsaro wanda yake kallon abin da ke faruwa a jaziratul arab da jordan da syria nan ne kadai inda za a iya wa isra'ila ta'addanci na kankanan lokaci da haka jordan an shirya wani kwarya-kwaryan yaƙi aka ci jordan da sauran ƙasashen larabawa yaƙi isra'ila ta kwace ta ita za ta kula da tuddan gola in ka ji kai bbc suna maka labarai ko america ga suna ce maka tuddan golan to waɗannan abin suke nufi murtafa'atu jolan haka su ma akwai irin waɗannan gurin a cikin Syria to sai suka samu mutum 97 97% na kafar duk ahli sunna ne sai aka samu wasu mutane 3% kadai sai aka ce suna za su yi shugabanci to idan mutum idan mutum uku za su mulki 97 kai ka tabbatar ko ƙarfi ake da dambe sai sun yi maganin su saboda haka to he zaman to America za ta ba su goyon baya Israel za ta ba su goyon baya sannan akwai haɗin goyon bayan Iran saboda ai alliance ne tana da mutane a Yemen, tana da mutane a Syria, tana da mutane a Lebanon, kuma dish drama ce. Tun da aka fara Rabi'ul Arabi, an sallami shugaban ƙasar Tunisia, an yi juyin juyi hali a Misra, an kaɗe Husni Mubarak, an ci Sudan, an kashe Libya, an tarwatsa ina ne, an tarwatsa ina ma Iraki tun kafin su da ita aka fara, wanda yake karanta protocolat zai gani da Iraki za su fara, kuma dama da ita suka fara. Dukan lissafin fa yana nan a cikin protocol da Iraki suka ce za su fara. Amma Siriya kaɗai ita ce ta ƙi karewa. saboda ita Amerika da Isra'ila tana ganin idan an karya Siriya to an karya Isra'ila. Sai da wani shugaban ƙasar ya ce, dalilin bai da goyon bayan kowace ƙasa kuma ba za a kashe kuɗin Amerikawa a yaƙi ba, watakil sai zamanto ƙasar da ake goya wa ‘yan ta'adda baya, to yanzu ake karya ‘yan ta'adda kamar a Saudi- a Sudan. Sudan ana goya wa ‘yan ta'adda baya ne ana ba su goyon baya, yanzu gwamnatin Sudan ita take cin galaba a kan ‘yan tawaye. A Siriya kuma gwamnati ake ba wa goyon baya a karya ‘yan ta'adda, a karya ‘yan juyin juyi hali, yanzu dalilin babu gwamnati an karya su. Ba za ka iya cewa ba ga asalin adadin mutanen da aka kashe a Siriya ba, daga fara zanga-zanga zuwa yanzu, sama da shekara goma, kuma kullum shi an kashe, kuma kullum shi an rusa gidaje. kawai suna da buƙatar su tsare mulkinsu suna da wata ke- mummunar aƙida ita suke so su tsare ina ma'anar wa inna ma asafu ala ummati al a'immatal mudillina shugabanni masu batarwa ina jiwa al'umma ta tsoro akan su wallahi akan ra'ayin su sun yadda a halakar da al'umma sun yadda a kashe kowa wanda ya san Siriya ta da ya je ya ga Siriya ta yanzu abin zai duka garin ya kusan zama kufai kuma shugaban ƙasar saboda lalacewa shi yana mulkin ƙasar amma shi ma in ka shiga cikin gidajensa duka wannan ramin ne aka yi unguwa unguwa an bi ta nan an bi ta nan har da su mai Kano su waye a ƙarƙashin ƙasa kawai yana so ya tsare yanzu kuma an karya mulki ya kashe ƙasar an kashe kowa babu komai a ƙasar kuma ya gudu ya bar ƙasar yanzu saboda Allah wani irin rashin hankali ne da ta'addanci kana amsa sunan musulmi musulmi ƴan uwanka a kashe shi a kashe ƙasar kuma yanzu ka gudu ka bar ƙasar tun farko ka ɗauki hannunka mun kar ka ɗauki jinin wani ka koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To amma mutane sun yadda a kashe gwamnatocinsu, a kashe mutanensu saboda kawai abin duniya da za su samu. An tattare motoci na alfarma, ina je gun da aka nuno da aka aje motoci na alfarma, ni da iya kaya da na kalli bidiyon ina je sun kusa hamsin ko sun fi hamsin. Motoci na fitar hankali na alfarma, ina lokacin da za a hausa a yawo babu. Kana higa ƙarƙashin ɗaki, ina lokacin da za a ji daɗi. babu lokacin jin daɗi amma sun yadda su riƙe wannan aƙidar tasu in kana karantawa za ka gani akwai shi'a alawiyun ba su da a cikin ƴan shi'a isna a shari'a su ne suka fi kowanne yawa alawiyun za ka ga ko a duniya ne ba su da yawa to su ne suke da su a siriya amma an ba su mulki saboda a taimaki isra'ila a hana ahlus sunna kashi 97 su yi motsi amma dai Allah ya kawo ƙarshen su to irin wannan manzo Allah ya ce ina jiwa al'umma ta al'aimatul mudallin yace wa idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah idan aka dauki takofi aka yi sara to har Allah ya tashi al-qiyama rikici ba zai kare ba a cikin musulmi yasa Umar dan Khattabi lokacin da yake tattauna da Mu'az a Huzaifatul Yaman yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin wata kofa ita ce garkuwar musulunci yace daga ran da aka bude wannan kofar daga ran nan rikici ya balle sai yake tambayarsa buɗawa ce ko karyawa ce ya ce karyawa za a yi ya ce in dai karyawa ce ya fa ahara Allah ya gula lalle idan karyawa aka yi to babu ranar da za a rufe ta amma in buɗe ta aka yi to watan wata rana za a sake jawowa a rufe kuma ya fa aka ce to lokacin da kake gaya wa Umar wannan maganar ya san me kake nufi ya ce ya san shi ne kofar kuma ya san kashe shi za a yi ita ce asalin wukar da aka caba masa abu lu'ulu'u talmajusi wanda ƴan shi'a suke celebrated gwarzo ne ya kashe umar to tun daga wannan ranar wasu malamai suka ce shine abin da manzon Allah yake nufi daga ran da aka kashe umar daga ranar duniyar musulmi bata ƙara zama lafiya kalau sai dai nan ya lafa nan ya buɗe nan ya lafa nan ya buɗe nan ya lafa nan ya buɗe rikici da wannan kungiya da wannan kungiya ana tafi lafiya su dare rikici da wannan kasar da wannan kasar ana tafa lafiya su dari da wannan gari da wannan gari ana tafa lafiya a dari haka za a kai lam yurfa ila yawmil qiyamah mafi saukin shine wanda za a ke musayar yawo makami bai shiga ba amma mafi muni to makami bai shiga irin rikici da ake na izala inda wasu kasashen ne da yanzu batun daɗe an ɗauki makamai izalar kaduna izalar jos da wasu kasashen ne da yanzu an ɗauki makamai kuma babu ƙasar da ba a dara ta ba kuma duk sharri ne na yahudawa kun so ko ba ku so ba sai an yi ta ba wata ƙungiya da za a bari a zauna lafiya kala a tashi da kake kallo ba aikin banza suke tura ba su kyale su ba a dare take akwai ɓangaren 'yan siyasa akwai ɓangaren 'yan karatu a cikinta haka ne su a 'yan siyasa su zazzaki su mulki suke su akwai ɓangaren 'yan karatu su ne su a na lawan jafar ko nuruddin yake kowane ne na hamza lawan ko su su karatu suke yi shi an can suke so a yi na gaskiya da gaskiya eh a kawai su shi an ci kawai shi an ci za a yi su kuma wannan shi an ci ne na a lallaba dai a tara jama'a a yi juyin jihadi a kasu gwamnati a yi ministoci a yi gwamnoni a yi shugaban kasa su wannan ta siyasa ce ta su to su ma a dare suke haka in ka shigo kowane gida ne tijjani a dare take su ɗahiru bauchi su sharu sale suna ganin sun saka cancanta da shugabanci ko ba haka bane sai kuma wannan ya shigo isa ya kara biyu ya karɓe kalifanci a bayan sarki sunusi yanzu sarki sunusi ya sake dawa da biyu yana son kalifanci yanzu an kawo takarda an cire ko na da za a yi taron ƙasa su wannan suka yi a Kano ne wannan suka yi a Abuja su ma shugabancin ba iri ɗaya bane ba wata kungiya da za a bari lafiya kalau wani alƙawari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan daidai kuke ko ba akan daidai kuke ba sai an jarraba ku amma mai muni ka fahimci ba akan gaskiya kake ba ka dage kawai dan ka batar da al'umma wannan shine babban hadari kai ijtihadi ka jagoranci al'umma a iya kayyakin ka akan gaskiya kake wataƙila kana da uzuri a wajen Ubangiji. Amma ran da ka gane ba ka da gaskiya, ka ja tunga ka tsaya, da wannan ka shiga haɗari kuma ka jefa al'ummarka cikin haɗari. La yurfa a ilayen mulkiyama, ya ce, wala ta kuma sa'atu, alkiyama ba za ta tahi ba, hatta ya lahaƙa hayyu min ummati bil mushrikina, har sai an samu wani yanki na al'umma ta ya haɗe da mushrikai. Malamai sai ta ƙoƙarin fassara wanne ne zai iya haɗewa da mushrikai ɗin, wallahu ta'ala a'lam. amma da za su ce maka ko kabila kaza ko kabila kaza akwai ma kabila tun a zamanin sahabbai sun yi ridda sun koma arnancin su tun ma lokacin su Abubakar Siddiq akwai wanda ya yaka ya dawo da su wanda kuma akwai wanda a hankali ma bacin raunin musulunci za su koma arnanci akwai kuma irin kasashen Andalus da asalin su kasashen musulmi ne duk civilization din su na musulunci ne duk gine-ginen su tsarin musulunci ne amma yanzu in ka zo kana maganar musulunci a Spain kamar ba a santa ba duk maganar Barcelona maganar Real Madrid wace ce duk yadda ka san ba a yi musulunci a kasar ba haka ake kallo na faɗa nake ji a karatun ba duk masu kallon ba su san ma cewa ba su Real Madrid su Barcelona ko ba su ma san cewa ba su Cordoba ba su ma san cewa garuruwan musulunci ba ne da tarihin musulunci wannan Imam al-Qurtubi da kake ji dan Cordoba ne ko da suke ce masa Cordoba a yanzu sai ne ganin su Imam al-Qurtubi kuma yana daga cikin garin da aka wa musulunci rubuce-rubucen da har yanzu daddawa za ka yi baka samu da suka irin rubuce-rubuce da garin ba duka garin yan baiwa ne ba musulmai ba larabawa ba ne turawa ne suka fahimci larabci kuma suka sarrafa larabci suka yi rubutun da gobe har gobe sai dai Allah ya isa amma dai ƙarshen rubutu ya rubutu na bidatul mujtahid wa nihayatul muqta'a bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na wane ne alhafid a ba shi bane ba wannan mutumin sunan da akwai kaka akwai jika masu tarayya a sura sune masu bidatul mujtahid da nihayatul muqtasid su yake da littafi haka imam al-qurtubi yake da akwai ibn hazm al-zahiri sune manyan manyan malamai aka yi a wannan kasar kuma manyan manyan littattafan musulunci da har gobe ba za a rabu da su ba in kana so ka tattauna fiqhu ka farci fiqhu a tattauna fiqhu na duniya da kai sai ka karanta al-muhalla na ibn hazm al-zahiri sai shi dawud al-zahiri waɗannan sai ka karanta littattafan su wallahi zaka koshi a fiqh musulunci ba wani mutum da zai karanta ka'idoji qawaidul fiqhiyya bai karanta ba bidayatul mujtahid dole ne sai ka karanta haka nan maganganu akan siyasa a siyasatu shar'iyya daga nan aka yi shi haka na magana akan tsarin mulki political science haka duk daga littattafan sunan littattafa ne ban san ba za mu tattauna da su duka daga wannan gurin aka yi su amma yanzu kwata kwata babu alakar musulunci da garin to wata ilka ga daula ce gari ne mai zaman kanshi amma yanzu kwata kwata an kwace shi ya koma cikin daular turawa da kafirci da kafirci suke tururuwa wallahu ta'ala alim wata kil su manzo Allah ke nufi wata kil ba su yake nufi ba wani yanki ne na al'umma shi amma alƙiyama ta bai ya koma ya haɗe da su da mushrikai wata kil a baya da ina da tunanin cewa ko Turkiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ita ma Turkiya da ta kai lokacin da ba a isa a irin wannan karatun ba a Turkiya wallahi ɗaya daga cikin ƴan Turkiya da muka taɓa yin karatu tare da shi ga sunan shi a bakina yace wallahi su lokacin da suka yi karatun Islamiyya baka isa ka fito daga gidanku boye tankan tankan ina za ka bar makarantar Islamiyya baka isa ba sai da ayi wani abu kamar ake za a ba aka za a maka ka fito da airborne ɗinka a hannu kana tafiya kana bugawa in za ka je bakin kasuwa sai dai ka taho jada ka zagaya ta guri kaza sai ka habar da sawu sai ce kuma in ka zo gidan malamin ya ce wallahi a ƙarƙashin ƙasa a nan ake karatu ko ba a isa mutum biyu su shiga lokaci ya ce duk karatuttukan su ya ce wallahi haka suka yi su amma wai ka fito ka nuna wai karatun addini kake kana karatun addini baka isa ba sai da ta koma gaba ɗaya Turkiya a dalilin tasirin Kamal Ataturk. Wasu malaman suna ganin asalin tarihinsa da jinin shi dama na Yahuda ne, uwarsa bai Yahuda ya ce, aka wasu malaman suka ce. To sai da ya rusa kasar. Kamar ba ta taɓa zama ita ce cibiyar musulunci ta duniya ba. Ita ce suka rekomendin cewa riwayat Hafs da zamanto ita ce mafi kololuwar kira'a ta duniya, ita ce kira'a da gwamnati ta karba. Ai muna da official language ko? A Najeriya ba Turanci ba ne? to su ita wannan daular Turkiya ita ce ta karbi riwaya ta Hafs ya zama to official qira'a ko riwaya ta gwamnati amma da ba da wannan ba riwayar wasu ita ce tafi yaduwa a duniya sai Kalun sai Duri sai Hafs to amma dalilin sun karbi riwaya Hafs ya zama to an yi tabbuga Qur'ani an yi tada su a duniya saboda official tana da bakin na wata gwamnati yasa qira'a Hafs ita ko ta dame duniya ta cika duniya sama da da sauran qira'o'i suka yi yawa a duniya amma equally duka waɗannan kira'o'i sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowace ka karanta Qur'ani ka karanta kira'a kusan kala 20 dukan su an yadda da su to amma wannan ita ta samu goyon bayan gwamnati amma da ta zo ita ma Turkiya gele matar shugaban kasa ta sa sai da aka yi kamar za a tafi duniya ya za a yi first lady ta sa hijabi ni da na kalli wata hidariya ta kama ni duka fa hijabin dan kwali ne irin ɗan kwali da dai ƴan matan mu da in suka zama ƴan boko irin fikakkun nan za su sa haka sa maka fil a nan gurin wallahi ne shi ne aka yi ta rikici ya za a yi ta sa hijabi da ta ai nan ba hijabi bane ba gurin ɗan kwali ne ba ta ma kai ga sa gila ba tukun na baranta na za ta sa hijabi tukun nan a gurin amma shi aka yi tashin duniya to wata kil kaga duk yunkurin da suka yi sun haɗe su ma da daular turawa ita Turkiya 97% na ƙasar yana Asiya 3% na ƙasar yana Europe. Dalilin haka suke so su koma su dangane da Europe su bar Asiya. Wataƙil Asiya sun fi alaƙa da Musulunci da Musulmi. Yawanci da ƙasashen da suke Asiya, da yawanci ƙasashen Musulmi ne. Ka haɗa har su Indonesia ɗin, su Pakistan, su ina ne, su wane ne, duk daloli ne na Musulunci. To amma yanzu take so ta watsar da wannan kashi casa'in da bakwai ɗin. Ta ɗauki 3% ta koma Europe. Yasa za ga in ana rubuta ana buga European League za a ga kasar Turkiya tana shiga ciki kokarin ta komai nata ta koma Europe ne ba ta bar Larabawa ba to da ina da tunanin cewa ba mamaki su din masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nufi amma dai malamai sai ta ambatan waye manzon Allah ke nufi watakil duk wani wanda ka san shi a tsarin musulunci in ya watsar ya koma shirka ya koma bautar gumaka yake kawance da masu gumaka watakil shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi hatta yalhaqa حتى هلك حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد في امن من امتي الاوثان yace kuma alkiyama ba za ka tashi ba sai ka samu waɗansu jama'a cikin al'ummata suna bautar gumaka wataƙila ka haɗe duk wanda wasu ke wata ƙungiyar asiri galibin su kowane ne in dai ƙungiyar asiri ce to ba za ka raba su da gumaka ba in wace irin ƙungiya ce ta asiri wasu da yawan da suka yi sabi sukan ce abubuwan da aka yi ma hatta a irin camp na NYSC akwai abubuwan da yayi kama da bauta bautar mushrikai ko bautar wuta ko bautar kaza ko ba za a rasa ba so manzo Allah yana magana dai kan alkiyama ta tashi mutane fa ba ta tsankara ba za su bar musulunci su koma bautar wani abu ba Allah madaukakin sarki ba wa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna salatun yace a al'ummata kafin alkiyama ta tashi sai an samu manya-manyan makaryata har guda talatin kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun kowanne yana da awar shi annabi ne. wa ana khatamun nabiyyin yace ni ko ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu annabi a bayana daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa alkiyama ta tashi wanda za su yi ƙaryar annabta manya-manya da za su jijjiga duniya sai an samu talatin fara tun daga musalla masal kazzab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun yi ma zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka bar musulunci suka koma suka goya masa baya me yasa yace kawai kabilanci da umbi mai gaskiya na kabilar wani gara umbi mai ƙarya na kabilar mu shi ko ne matsalar balarabe kawai in akwai a gidansa kawai da gidansa yake su manzo Allah ya yarda gaskiya ne ya yarda Allah ya turo shi amma wanda zai bi shi ya yarda ƙarya yake wata rana shi ma ya zo ya kauɗa masa ƙarya yace me ya faru shi yau an wa manzon Allah wahayi me aka masa wahayi ya karanta masa ila zai ila fice alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim taran ababil shi ma sai ta anima amun wahayi yayi shiru yace me aka sauka wanda sai ma suratul fil ya karanto ta zo surar alfil wal fil ko ma adraka mal fil ko laha zaidun tawilun wa qarnu menene kas ya kare surar ta sai ya kalle ya suka hada ido yace kai ka san na san ƙarya kake amma ya za a yi ce na yadda in bi ka duk da ƙarya kake saboda kai ɗan ƙabilar mu ne ita ce kuma irin kada magana larawa suke cewa wai a ala hamana ya fir'aun yanzu ƙaryar hadda hamana za a wa shi ma fir'auna ne yake cewa yana halitta yana rayarwa yana bacewa irin gari kissa ko yana ke yi. saboda haka wata tsohuwa ta zo ta dame shi tana so ta ga fir'auna me ya faru ta ce yar akwai ta ce ta mutu ita ce kadai take da akwai a duniya saboda haka a dawo mata da ita batta da komai a duniya akwai ita ce take dan matsa ta samu nono ya ce yau fa an kure mu in ji hamana ga dai akwai ta dauko ta taho ya ce wallahi fir'auna yanzu a cikin hidima yake saboda za shi ga halittar wani rakumi. Saboda haka wanda yake halittar rakumi na ransa da ‘yar akuya, sai ce, To, amma tun da matsalar ki ne ga wata katuwar akuya nan kama jiki da ita. Sai ta tafi da akuya, ita kuma ta ta ba da aka binne, yanzu dai ya ɓaci fir'auna kenan. Saboda haka da fir'auna ya fito ya ce, Yau fa ta kusa ɓaci. Ce me ya faru ta ai tsohuwa ce ta zo. Fur sai ta ganta, sai ta ganka. ka tada mata dan akuyarta saboda ita ce jarinta a duniya yace amma da kyar na lallaba na kore ta nace mata kana nan ka shagaltu a halitta wani rakumi waye gyara zama ne yace masa ka san kai da nake shan wahala idan ya ce masa wai ka san ko dama yadda nake shan wahala idan zan hada tira gumi eh hira aka ce hamana ya daga ido ya kalle shi ne ce masa ala ala hamana ya fir'aun yanzu ƙaryar ma hadda hamana eh yace mu dai ka bari kawai mu tatto kare maka baya amma dai kariya mun san kariya kake kawai bas to yi zaka tada cewa duk hada karshe wa gabanni gaskiya goyen bayan fadawa ne da makusantansu shi shugaban kuma ko ya gane kariya yake ba zai dawo ba ina a alham a alham na ya fir'aun yace to kulluhum yazum annahu nabiyyun kowanne yana ikrarin annabi ne wa ana khatamun nabiyyi ne ta ne karshen annabawa la nabiyya ba'di yace har abada babu annabi a bayana da haka wanda za su yi tururuwa su cika duniya a ji karajinsu su yi tasiri aƙalla a samu mutum talatin. Kuma aka ce wannan lama hukumar da adadi, idan aka ambaci adadi ba a nufi yana da mafhum, ma'ana ba a nufi talatin ƙid da ƙid za a yi. Kawai an kawo shi ne don ya nuna yawan waɗanda za su yi karya ɗin. Wata su kai talatin, wata su ƙasa ta talatin ɗin. Amma dai ƙarshen wanda ya jijjiga duniya shine na Ahmad Gulaf ko? ‘Yan Kadiyaniya ko? Masu abin nan asibitocin Ahmadiyya. kusan duk wani babban birni zai wahala ka samu wata ƙasa ba su samu wani babban birni ba sun yi tafkaken asibiti a cikinta har a Kano akwai shi asibitin Ahmadiyya to za ga su ma sex ne da suka yarda cewa shi wannan Ahmad Gulab din annabi ne yana da mabiya har yanzu akwai su a cikin turawa suna da kuɗi suna gina asibitittuka suna wa mutane hidimar rahin lafiya da warkar da kaza da maganin kaza da har yanzu suna da mabiya to irin waɗannan masu tasiri ne an samu kusan talatin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya ba shi kuma an ce lokacin da ya fitinarsa ta yawa ai mubahala suka yi shi da sauran malamai na duniya a zo mu yi tsinan leniya duk wanda yake ƙarya Allah ya hallaka shi tsautsayi he yadda da ya ina ji har da ya kusan kahin hanjinsa kafin Allah madaukakin sarki ya ƙara sa hallaka shi Allah ya raba mu da bala'in to wannan yake nuna maka haɗarin ka karɓi addini a wajen mutum mai son rai Allah raba mu da son rai wala tazalu ba'ifatu min ummati ala al-haqqi mansura yace ba za a samu wani wani yanki na al'ummata ba zai kushe ba akan gaskiya mansuratun ana kuma taimakon su ana ba su goyen baya la yadurruhum man khadalahu waɗanda suka ci sabulin su ba su cutar da su ba wala man khalafahum waɗanda suka saba da su a ra'ayi ba za su cutar da su ba hatta ya atiya amrullahi tabaraka wa ta'ala har sai al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo suna tsaye kam akan addini babu abin da zai jijjiga su mun ja lokaci matukar da yawa babin ya ja ayoyi da hadisai ina ga anan zamu kwana sai mu karanta masail a sati biyu masu zuwa insha Allah ta'ala sati biyu masu zuwa na eh sati biyu ba karatun mata ko ko haka bane Na'am. Insha Allah sati mai zuwa karatun mata rana ya kai kenan insha Allah sati biyu kuma sai mu karanta masail din abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mu da kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin